أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اهدنا من شر الاعداء وخير الكائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وحفظ الحاسدين ونفاق المنافقين وشر العشران وعتد المعتدين وشماسة الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا wannan aya Allah yana faɗa mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aminu billah ku ba da gaskiya da Allah ma'ana anan Allah yana umarni mudawwama ne akan imani aminu ya ladzina amanu aminu ya ku waɗanda kuka yi imani ku ƙara imani saboda hadisin جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله النبي يقول كتابا فإيمانكم يوم فضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا كان يويتا ميميتا wannan kalma to kana jaddada imaninka ne shine ma'anan ya ayyuhal ladina amanu amin hausawa suna cewa wai idan kana da kyau ka ƙara da wanka to wannan wankan shine jaddada imani da faɗin la ilaha illallah muhammadin rasulullah ana so mu yawaita wannan kalma a kowane lokaci kuma sannan mu yi imani lallai duk abin da Allah ya saukar ko hankalinmu ya gane ko hankalinmu bai gane ba ko iliminmu ya kai mun fahimta ko bai kai mun fahimta ba to mu yi imani cewa abin nan haka ne kuma shine gaskiya saboda ayan da Allah yake cewa wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana idan wani yayi magana Allah yayi magana to maganan Allah shine gaskiya ko da ka fahimci maganan wancan din da ba Allah ba baka fahimci maganan Allah ba to a haka din dai Allah maganan shine gaskiya da haka Allah ya ce aminu ku ƙara imani duk abin da Allah ya saukar ku yi imani dawa ita billah ku yi imani da Allah ku yadda Allah shi ne abin bauta da gaskiya ku yadda Allah shi ke rayawa ku yadda Allah shi ke kashewa ku yadda Allah shi ke bayarwa ku yadda Allah shi yake hanawa ku yadda komai kul kullum min indillah ذاك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله سنيتي ورسوله سننكو بعد ذاتيا في إيماني da manzansa shine annabi Muhammadu dama duk da Allah ya kira a yi imani da shi abin da yake biyo baya imani da manzan Allah ne dole ne idan ka yarda da Allah dole ka yarda da manzan Allah in ka ce ka yarda da Allah ba ka yarda da manzan Allah ba Allah ma bai yarda da kai ba dole ne duk inda ka ji an ce Allah dole sai an ce annabi Muhammadu domin Qur'ani Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah sai cewa atiiu rasula sannan wa ulul amri minkum ya biyo baya sannan wani aya ya ce man yabi rasula faqad aqa Allah duk inda Allah ya kira ayi imani a bi shi to yakan biyo bayan wannan magana dole ayi wa manzon Allah biyayya da ka aminu billahi wa rasulihi sannan wal kitabil ladhi nuzila ko nazzala duk da kuma littafin da Allah ya sassaukar an yi zama da anzala abin da ya sauka gaba ɗaya lokaci ɗaya da fa'atan wahida in yi zo da nazzala ko nuzzila abin da ya dinga sauka kaɗan kaɗan kaɗan to da attaura da injila da zabura sun sauka ne lokaci guda ba wai an kawo su daban-daban ba attaura ya sauka lokaci guda a wurin annabi musa injila ya sauka lokaci guda a wurin annabi isa zabura ya sauka lokaci guda wurin annabi dawud haka nan sufi ibrahima haka nan sufi musa go amma alqur'ani ya sauka ne kaɗan kaɗan ciki shekaru 23 da manzon Allah ya yi bayan Allah ya aiko shi da annabta annabi ya shekara 40 sannan Allah ya aiko shi da annabta bayan shekara 40 ya shekara 13 a makka yana kiran mutane zuwa imani da Allah sannan ya shekara goma a madina bayan ya yi hijira daga maka zuwa madina a zai zan ka hada zai baka shekaru ishirin da uku da haka wannan ƙwar'ani ya sauka ne ga manzon Allah cikin shekaru ishirin da uku shi sa Allah ya ce war kitabin lazi nazzalago ala rasulihi da kuma littafin nan da ya sassaukar da shi lokaci kaɗan kaɗan kaɗan cikin shekaru ishirin da uku bisa manzansa annabi Muhammadu shine alqur'ani wal kitab allazi anzala ko unzila min qablu go da kuma littafin da aka saukar da shi kafin Allah ya aiko manzon Allah sune at-taura da zabura da injila da sufi ibrahima da sufi musa duka waɗannan sun sauka ne kafin Allah ya baiwa manzon Allah alqur'ani Allah ya ce wa man yakfur billah duk wanda ya kafircewa Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun da Allah ya halitta cewa su ma a yi imani da su, wa kutubihi ya kafirce wa littattafan da Allah ya saukar ga baki ɗaya ɗari da guda hudu nan har da alƙur'ani a ciki, wa rusulhi da kuma manzannin Allah ɗari uku da goma sha uku ɗin nan, tilkar rusul famuna ba zo mu ala ba'adin ɗin nan, duk wanda ya kafirce wa ɗaya a cikinsu, wal yawmil akhiri ya kuma kafirce wa ranar ƙarshe shine ranar sakamako ranar sakayya ranar kiyama Allah ya ba mu sa'a a wannan rana duk wanda kafirce ma waɗannan abubuwa wa mai kafir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir to Allah ta faqad balla hakika wannan mutum ya bata balalan ba'ida bata mai nisa ga barin gaskiya Allah ka kiyaye mu bata da ka jama'a musulmi kunji Allah ya kira mu da kira na yabo ya ayyuhal ladina amanu sannan yace aminu ya ku wanda kuka yi imani ku ƙara imani ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah ku yi imani da alqur'ani ku yi imani da tafan da Allah ya saukar kafin Allah ya bada alqur'ani ku yi imani da mala'iku da manzanni da ranar ƙarshe wadda kuma ya kafirce ya ɓata ɓata ne nisa Allah ya kiyaye innal ladina innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma kafaru thumma izdaru kufran lam yakun Allahu liyaghfir lahum ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما إن الذين آمنوا summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufran lahum wala liyadihum sabila bashir almunafiqina bi anna lahum azaban alima Allah ce innal ladhina amanu kusani wa'anda suka yi imani da annabin Musa lokacin da na aiko shi sune yahudawa summa kafaru daga baya kuma so kafircewa annabi Isa bayan na aiko annabi Isa sun yi imani da annabi Musa amma da annabi Isa kuma yazo so kafirce sune yahudu summa amanu sannan suka sace imani da annabi Isa din daga baya summa zadu kufran go sannan kuma suka ƙara wani kafirci lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammadu Yahudawa farko sun ba da gaskiya da annabi Musa kamar da Allah ya faɗa innal ladzina amanu daga baya da Allah ya aiko annabi Isa so kafircewa annabi Isa wa qalat al yahud lasat al nasarat al nasari ala shay'in wa qalat al nasara lasat al yahud ala shay'in thumma kafaru so kafircewa annabi annabi Isa bayan da sun yi imani da annabi Musa thumma amanu daga baya kuma aka samu wasu daga cikin su suka dawo suka bi annabi Isa din amma da Allah ya aiko manzon Allah sun mazdadu kufuran sai suka ƙara kafirci akan kafirci su damuwar yahudu da babban damuwarsu wannan irin babban manzon da idan Allah zai aiko sai annabin da za a aiko ya yadda ya yadda a gaban Allah ya yi imani cewa idan yana zamanin sa manzon Allah ya bayyana zai sauka a matsayin shi na annabi zai dawo da baya ya zama sahabin manzon Allah ya ba da gaskiya da manzon Allah ya taimaka wa manzon Allah irin wannan babban manzo duk wani annabin da Allah zai aiko sai ya ɗauki wannan alƙawari ko a ayan da Allah yake cewa wala yusaq annabiyina ko lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum me Allah yace la tu'minun nabiyyi ولتنصرنه قال أقررتم وافقتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قالوا إنا معكم مؤمن أشهد وأنا معكم من الشاهدين كون النبي أتكين النبي النبا واليهودا lokacin suna jin labarin manzon Allah amma ba su gan shi ba suna tsammanin zai bulla a cikin su ne su Yahudawa domin dukkan annabawan da Allah ya ko gabaki daya babu irin manzon Allah tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah sai Allah ya ce me wa rafa'a ba'dhum darajati Allah ya daga manzon Allah akan da darajoji akan annabawa su annabawa kowane annabi da inda Allah ya aike shi wa ila madina akahum shu'aiba wa ila samud akahum صالحا وإلى آد نفاهم هودا أو الآية الله يسي ولكل, ولكل قوم هادي هو لجماعة دا وأن الله يتورى مصر فأما شي من ظنه أنه محمد شي دنيا دباء الله يأيكوش وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا هذا من ظن من ظن الله يا بمبنت لنقوة فنن al'ummomin da Allah ya ba annabawa mu al'umman manzon Allah sai Allah ya ce mana kuntum khayra ummati ko ne fiyayyin al'umma duk wani al'umma suna karkashin mu ne mu al'umman manzon Allah gashi mu mu ga daga baya mu ne masu rauni mu ne masu karancin shekaru annabi ya ce shekarun al'umma na 60 ne zuwa 70 kada ake samu mai harewa amma su a wancan zamani mutum na shekara dubu hudu dubu biyar dubu uku a wancan zamanin ma kafin ka balaga sai ka shekara sittin shi ne ka balaga amma da Allah ya aiko manzon Allah sai Allah ya fifita mu akan sauran abin al'ummomi gabaki daya yadda Allah ya fifita manzon Allah akan annabawa da manzanni haka Allah ya fifita mu mu al'umman manzon Allah akan sauran al'ummomi daga su waɗannan Yahudawa da Nasara wannan abun sun ɗauka cewa annabin nan a cikin su zai bulla amma abun mamaki da yake Allah mai iko ne Allah mai yadda ya ga dama ne yayin da ya ga dama ya khaliqu ma yasha'u wa yaktar sai manzon Allah ya bulla a cikin yahuda a cikin quraishawa mutanen makka wanda ana ganin a lokacin garin gari ne na na na na na na mutanen ƙauye wadda ba su da ba su da ilimi domin a lokacin da Allah ya aiko manzon Allah kwata-kwata waɗanda suka iya rubutu da karatu a maka mutum goma sha bakwai ne alhali su kuma yahudawa mutane ne masu ilimi wadda Allah ya ba su ilimomi mai yawa to sai suka yi mamaki suka ce wai in gaskiya ne in dai da annabin gaskiya ne a cikin su ne kamata ya kullaba a cikin mutanen makka shine wani aya da Allah yake ce allazina atainahumul kitaba ko ya'rifunahu kama ya arifuna abna'ahu wanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sarai sun san cewa zai zo domin duk kamannin da Allah ya sifanta musu wallahi tallahi sun gani a jikin manzon Allah suna da labarin zuwan manzon Allah akwai wata rana lokacin da Abi Talib ma'aikatan Sayyidi Ali domin lokacin da manzon Allah aka samu cikin manzon Allah yana cikin wata biyu ma'aikatan ya koma ga Allah an haife shi ya zo duniya mahaifinsa ya riga ya koma ga Allah yana shekara shida ya ta masa koma ga Allah yana shekara takwas kakansa ya koma ga Allah sai zamana annabi ya cika shekara takwas a duniya ba ba mahaifiya ba mahaifi ba kaka sai ya koma hannun babbansa a abi ɗalib mahaifinsa ya ji ali ya zauna a hannunsa har annabi aka aiko shi bayan shekara goma sha biyar da aiko manzon Allah sannan ya koma ga Allah to lokacin da kafin a aiko manzon Allah za su tafi sham da shi da manzon Allah sun zo wani wuri wurin rana ya yi to sai zama kowa yana neman inuwa da zai kama da zai shiga inuwa ya huta to shi manzon Allah tabi'an manzon Allah annabi baya shiga baya shiga hayaniya manzon Allah baya shiga wato wa abin warwasu in ji yara idan an kawo abinci ana warwasu ban Allah baya ɗaya shiga ko lema ɗaya ya samu sai ya haƙura saboda makarimul ahalaki irin nan manzon Allah ana nan idan an zo wuri duk inda ya samu sai ya zauna in ya gaba wuri sai ya nemo wurin da ya ga ya fi kyau sai ya zauna to da annabi ya ga cewa an kama duk inda yake akwai yiwuwa an kama sai manzo Allah sai ya hangi wata bishiya bishiyan ta bushe ba ganye sai je dindin bishiyan ya zauna ga rana fa amma yana zama cikin ikon Allah nan da nan kawai bishiya sai ganye ko ina ganye inuwa kuma sai ya zama inuwan wannan bishiya ya fi duk inuwan da yake wurin sanyi sai kuma aka taso kuma aka zo kuma kowa na neman inda zai samu shi ma ya saki to ashe a wurin akwai kogo a kusa da wurin akwai wani bawan Allah yana cikin kogon shi wannan bawan Allah tun zamanin annabi isa yake wannan kogon annabi isa ya masa addu'a da Allah ya mai tsawon rai kuma ya roƙa musu Allah ya ba shi daman ganin annabin ƙarshen zamani shine manzon Allah annabi sai kuma ya zauna a wannan kogo yace ba kaga wannan bishiyar dole ga wannan bishiyar ta yi ganye wani ya zama ta yi ganye to wanda ya zauna a gindin bishiyar ta yi ganye shine annabin ƙarshen zamani to kuma tun wannan lokaci yake zauna a wannan kogo ba wanda ya zo ya zauna a gindin bishiyar sai ran da manzon Allah ya zauna a wurin yana ganin haka ya fito yana fitowa ko ga dukkan da annabi Isa ya faɗa musu na manzon Allah duka ya gani a jikin manzon Allah sai tambaye shi cewa kai saurayi da wa ka zo sai ce na zo da babana ne aka kira Abi Talib shi to ina roƙonka ka mai da wannan yaro gida alamun da yake nuna alamun annabta na ƙarshen zamani ya nuna a jikinsa domin wannan bishiyar a ruhun lahi annabi isa ya ce min dole da daga wannan bishiya ya yi ganye to wanda ya zauna a gindin wannan bishiya ta yi ganye shi ne annabin ƙarshen zamani to ina roƙo ka koma da shi gida saboda tsoron sharrin yahudawa za su iya ƙulla masa makirci da haka Allah ce ko wanda Allah ya ba su littafi yahudu sun san manzon Allah sarai allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma sai Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumun al-haqq wa hum ya'lamun ko sai dai amma suna koyar gaskiya ne amma sun san manzon Allah to shi sa nan Allah ce sun mazdadu kufran ta so ƙara wani kafirci ga kafircin kafircewa annabi Isa ga kuma kafircin kafircewa manzon Allah to sai ce lam yakun Allah liyaghfir lahu wayannan mutane ba zai yiwu Allah ya musu gafara ba saboda abin da suka aikata na kafircewa manzon Allah wala liyahdihum sabila kuma Allah ba zai sanya su a hanya su shirya zuwa hanyar gidan aljanna ba Allah ya kiyaye bashir munafiqin
بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الله يتبشر المنافقين يا رسول الله كفرن تاوى منافقين ونن بشارة أنن بات الهيري بني bisharan ta sharri ne shi ne ma'ana na azaba ba inda Allah ya ce a faranta wa mai ya wuta rai sai a wannan wuri shi kadai kuma lamuri sai zuwa kan munafikai domin sharrin munafiki ya bi na annabi mutumin da yana tare da kai kud da kud kuna ci tare ku sha tare ku fita tare ku dawo tare komai tare amma kuma munafikinka ne baya son ka sharrinsa ya fi na kafiri domin shi kafiri gwarzo ne ya fito yana maka shi ba ya yi ya fito bai ba tsoro amma shi munafiki muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i to shi za wani addu'a na manzon Allah wanda kuma ya kamata duka burke wannan addu'a annabi kullum da safe sai ya karanta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min qalilin makir aynahu tarayani wa qalbuhu tar'an in ra'afatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaaha yace ya Allah ina neman tsari wurinka daga sharrin amini da su kudda kuddani amma kuma shi ke kullawa mu makirci duk abin da zan yi ya sani komai zan yi amini na ne in ma ana nema na in an same shi an same ni yana tare da ni kudda kud idan sana kallo na zuciyarsa na kiwo na amma idan ya ga kyakkyawan abu a wuri na abu mai kyau sai ya binne ai na ji labari an cewa ne ya sayi gida ko ƙarya ne a na kaji ina ya kuɗin sayan gida ƙarya ne na ji labari an ce ya sayi mota ƙarya ne duk abin da aka faɗa na alheri a gare ka zai ce ƙarya ne zai ɓoye amma in ya ga sharri shi zai ringa yawo ina ɗaiɗaitawa ai jiya mutumin nawa jiya motar yan sanda mota biyar aka turo gidan wallahi da bindigogi an zo an tafi da shi ba amma san inda aka kai shi ba ko yana abuja ko ina aka yi da shi oho shi zai dinga yawo wuri-wuri ina yaɗawa in kuma rashin lafiya ne ya ce yana nan ko motsi ma ba ya iya bai ma gane kowa alhali bai ya ganye ba amma shi zai dinga yawo yana iya yana nan ko motsi ma ba ya yi ko bai ma gane kowa shi zai dinga kuma aminin ka ne ka yarda da shi ka ba shi yarda za ku ci abinci tare komai sirrin ka ya sani to annabi ya ce ba abin tsoro irin wannan shi kan kafiri ya nuna maka shi baya yin ka shi ya nuna maka shi jarumi ne duk kafiri jarumi ne ba tsoro amma babu abin tsoro irin munafi idan muka duba farkon bakara da Allah ya bayan Allah ya ya yayi jinjina alif lam mim me yake gaba sai ce hulul muttaqina go ya kawo sifan mu'minai ayoyi guda biyu zuwa uku ya kawo sifan kafirai aya biyu kacal amma da Allah ya zo kan munafikai sai da Allah ya yi magana aya aya goma sha uku kuma a ƙwar'ani akwai suwa su kutum da Allah ya saukar sosu ne sosu da munafiki saboda sharrin munafiki annabi ya yi fama da su ga su dai a cikin musulmi da su ake sallah da su ake komai in za a je jihadi ma su ne a gaba in annabi ya zo zai yi hudu ba shugaban munafikai na duniya da lahira abdullahi ibn umma kasumi ibn ibn ubayy kai ibn salul shi ke tsayawa annabi ya dafa shi ina haza rasulullah haza nabiyullah ayyuhan nas ismu li rasulillah ina ina bagana mai da'i wa in tasma li qawlihim ka annahum qusbun musannada da ka sharrul munafiqi ba ki munafiqi malan sharrin sa tayi musa to sai sa nan Allah yake cewa bashirul munafiqina ka faranta wa munafiqai rai bi anna lahum azaban alima lallai suna da azaba mai raɗaɗi a nan malamai suka ce an ce aliyim a larabci wato ya fi zafi zafi malai su wani misali mutum ne yana da gyambo sai aka ɗauko ruwan batir aka haɗa da aibin aka zuba gishiri aka ɗauko irin asitin nan aka ɗauko ruwan da ake yin tukunyen nan ne sunan shi ruwan aluminium aka aka kwaba aka zuba akan ciwon aka ɗauko kuma ƙarfen da ya yi ja a wuta aka tura a cikin ciwon kuma kunama ya harbi wurin maciji ya saru wurin to suka ce gwanda wannan sau dubu saba'in a kan azabar alima wani irin azaba ne mai raɗaɗi Allah ya kiyaye mu da ka jama'a mu kiyaye munafinci ba ki ana so ka yi imani da Allah zahirinka da baɗininka kar ka zamanto ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah ya kiyaye mu na'am الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله يقول الذين kamar an tambaya su wane ne wannan munafikai Allah ce allazina yattakizuna kafirina awliya'a su ne waɗanda suke rikan kafirai a matsayin masoya a wurin su min dunil mu'mini koma bayan ɗan uwan su mu'minai nan tambaye su ta so muna jin tsoron juyawan zamani mana kun san duniya wa tilkal ayyamu tudawiluha bainan nasi wai suna wai suna yin haka ne saboda su a tsammanin lamarin manzon Allah ba zai cika ba sai zama sauran kafa gida biyu mazabzabi na baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula haka Allah ya ce allazina yatafuna sayyidina awliya min dunil mu'mini to sai Allah ya ce a a a yattabuna indahum al-izzata shin suna neman girma ne a wurin waɗannan kafirai ba a wurin Allah ba wai ba da girma ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين جرمان الله كما جرمان من زن الله sai kuma girman mumini da haka Allah yake halittar abin da ya ga dama ya zaɓi abin da ya ga dama ya ba wanda ya ga dama girma ya kuma ƙasƙanta wanda ya ga dama idan girma Allah ya yi ba naka bane ta matsa ta matsa ta matsa wata ran sai ka yi da na sanin da ba shi da iyaka da haka Allah ce a yabtaguna inda humul izzata shin suna neman girma ne a wurin waɗannan kafirai ana samun musulmi da yawa gashi ana sallah da su ana komai amma yawancin sharrin musulmi ma su suke ɗiwa suna kai wa kafirai saboda suna neman yadda a wurin su su yadda da su su ba su abin da suke nema a wurin su to sai Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a to ka sani cewa girma gaba ɗaya duka nawa ne ne suka na Allah ne fi duniya wal akhira da nan duniya da lahiran duka na Allah ne lillahi lamru min qablu wa min ba'd lamarin na Allah ne a nan duniya na Allah ne ma a can makoma lahira wa la yanalu wa la yanalu hago illa awliya'uhu ba da samun girma sai wanda Allah ya zaba ya ga dama cikin masoyansa ya ba Allah sa muna ciki
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب Allah ce wa nuzula alaikum hakika mun saukar a gare ku ya ku waɗannan munafukai da waɗannan yahudawa da kuma sauran jama'an musulmi baki daya wato al'umman manzon Allah cewa an idza sami'tum ko idan kun ji a fi an idan kun ji ayatul lahi ko idan kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce mata bana mana ana kafircewa da ita yadda azu biha ana isgilanci da ita ma'ana kun zo kun zauna a wuri ana wa qur'ani izgilanci ana wa musulunci izgilanci ana yi wa manzon Allah izgilanci ana wulakanta lamarin addini to fara ta faqudu ma'ahum in kuna wurin kar ku zama tare da su inji Allah ku tashi hatta ne hatta ya hudu fi hadisin ghairi har sai idan sun kuba a wani magana daban wanda ba wannan ba ma'ana idan ka zo wuri ka samu ana giba ko ka samu ana yin wani abin da Allah ya hana to Allah ce ka tashi in baka tashi ba innakum idan go idan ka zauna a wurin ana yi baka tashi ba to innakum idan misluhum to kun zama irin su da ku da ku a wurin zunubi kun zama abu iri daya lafiyaye sai Allah ta inna Allah lalle ku sani shi Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ko zai tara munafikai da kafirai a cikin jahannama gaba daya har ana sai aka fara kiran munafikai saboda su ne baki shi munafiki ba ne a wuta kafiri shi ne dan gida shi munafiki munafincin shi ne kai shi wuta in ba dan munafincin ba da je wuta ba dan ne ya bayyana musulunci a fili wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم har ma yace innama nanu mustazim ata Allah yasta'zi bihim wa yamudduhum fi dubuyanihim ya amahuna Allah ya kiyaye mu da haka ce innal munaa inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah ya tara munafiqai da kafirai a cikin jahannama gaba daya Allah ka kiyaye mu da haka da an an je wutan ma wanda kafiri akan munafiki ma a cikin wuta domin shi shi kafiri yana sama munafiki kuma Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali go minan nar suna tallan lokacin kasa can can kasa duk wanda yake wuta yana sama munafiki saboda sharrin munafiki Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye allazina allazina yatarabbasuna bikum فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستهوز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ذاك أول آية في الله ذي بينا منا يا يحال وإن المنافقين إكي سألت الذين يتربصون بكم سورة وند كلهم سنة جرا wani bala'i ko wani masiba ya faru da shi munafiki a haka yake ina tare da kai amma yana jin ka na dole ne in dai samu ɗan dama ƙanƙani za ka sha mamaki kullum shi buƙatarsa a ce wani bala'i ko wani musiba ya same ka kullum suna sauraron juyawar zamani a za mu tsaya wuri ɗaya in abu ya juya ba za ka sai sa muna nan muna can to kuma annabi ya ce sharrun nasi zulwa jahainu mafi sharrun mutane mai fuska guda biyu kuli kuli kenan kuli-kuli ta ko ta ina gaba ne in ya faɗi nan ma gaba ne in ya faɗi nan ma gaba ne to annabi ya ce duk wanda kuma ya zama a nan duniya haka yake to in kiyama ta yi Allah zai mishi harshe guda biyu na wuta da shi za a yi sai masa azaba Allah ya kiyaye mu Allah ta fa in kana lakum fathun min Allah idan ya zama to ku samu wata wata fatawa ba na wata buɗi daga wurin Allah an tafi yaki Allah ya ba ku nasara kamar yadda Allah ya ba manzon Allah a yakin Badar ko kuma Allah ya ba ku dai wani fasahi ko ko wani wani wani ganima daga wurin Allah qalu sai ka dinga ce muku alam nakum ma'akum ai muna tare da ku ba tare muke da ku ba ai tare muke sallah duka mu ai duka ɗaya ne a wurin jihadi da wurin menene duka tare muke Allah ce wa in kana lil kafirin nasibu amma abin mamaki idan kafirai ne suka samu suka samu nasibi ma'ana suka samu nasara a wurin yaƙi Allah ya kawo jarrabawa qalu sai su koma suna cewa kafirai alam nastawiz alaikum ba mu ne muka je muka rikitar muku da da mu'minai muka zo muka dinga yaudarar su muka dan ja hankalin su har muka samu dama a kansu ba alam nakum ma'akum oh lam na'akum alam walau na akun minal mu'minin ba mu ne muka zo muka hana mu'mine su da- samu daman ah, su hau kansu ba sai Allah ya ce da manzon Allah ka yi haƙuri ya rasulullahi wallahu yaqumu bainakum yawmal qiyamah in kiyama ta yi Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar tashin kiyama shine ku Allah zai shigar da ku aljanna Allah ya sa muna ciki su kuma Allah zai kai su wuta inda ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ka kiyaye mu Allah ya kare mu munafinci walan yaj'al Allah lil kafirina ala al mu'minina sabila har abada Allah ba zai sanya wa kafirai ya ba su dama ya ba su hanya na cutarwa akan bayansa muminai ba har abada duk yadda aka yi al-islamu ya alu wala yula alai ko da kaga an zo an yi yaƙi an zo an ci an ci musulmi da yaƙi zuwa gashi ana rigima a Falastin ko gashi ana ta kashe ƙananan yara ba to kar ka ɗauka wai an yi nasara akan musulunci a'a al-islamu ya alu wala yula alai wani lokaci Allah yana kawo irin wannan dama ne a ba kafirai dan wani dan dama kaɗan saboda Allah ya jarrabi waɗanda suke munafukai da wani ta aso ba gashi ba gashi ana ta kashe musulmi inda gaskiya ne a kashe musulmi don Allah ya jarrabe su ne Allah sai ba da dama kaɗan amma shi mumini duk inda ya faɗi duk daidai ne qatlana fil janna wa qatlakum fil fil nar Allah ya kare mu da haka Allah zai taɓa sanya wa kafirai ya ba su dama akan bayansa muminai ya ba su daman cutar da muminai ko kuma su nasara a kansu ba Allah ya kiyaye alhamdulillah za mu kwana nan sai Allah ya kai mu gobe in ranar rufewa insha Allah za mu tsora kuma don za mu kwana akan izu muna fata abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wannan wata da muke ciki bayi da Allah yake yantawa Allah ya sa mana ciki Allah ya kiyashe mu kishin ruwan banza Allah ya kiyashe mu yunwan banza ibadunmu da karance-karancenmu da addu'o'inmu Allah ya karba mana wannan ƙasa namu da wannan jiha da wannan gari namu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya wannan hali da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ya kawo mana sauƙin sa Allah ya zo mana da yalwar sa wannan kuma zafi Allah ya kawo mana damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka sallah da zamu yi Allah ya sa mu yi lafiya azumi da yarge mana Allah ka mu kammala shi lafiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dare da ake ta magana latil qadari Allah ya ba mu dacewa da shi Allah ya ba mu dacewa da shi Allah ya ba mu dacewa da shi yan uwa musulmi mu zaga damtsi mu ja kafan wando mu ja hannun riga muka duba annabin rahama annabi Muhammadu wanda Allah ya ce zunubi in yayi ma ya gafarta masa in ma zai yi ma ya gafarta masa amma tun daga ranar 20 ga wata annabi yakan yi sallama da iyali yakan tare a masallaci ya hau ibada baya komawa gida sai daren daren daren daren idi sai safiyar idi to jama'a manzon Allah kenan ina mu mu yi kokari mu zaga damɗe da fatan Allah ya ba mu dacewa shi kuma shugaba ubangiji Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya bukatu na alkhairi ubangiji Allah ya biya abin da ake tsoro na sharri ubangiji Allah ya tsare wannan jagoranci da Allah ya dora maka Allah ya maka jagora Allah ya maka jagora masu neman karya ka Allah ya karya su masu neman rusa ka Allah ya rusa su masu neman danne ka Allah ya danne su masu neman bata ka ubangiji Allah ya bata su wannan gari namu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sa mu gama lafiya alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التقلال ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Come on. Come on. Bismillah. Hello. No. No. Ahí ya.